إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul fajr insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a aya ta goma sha biyar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna sha ɗaya ga watan zulhida wato watan goma sha ɗaya na musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا ما ابتلاه فقدر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما طيب الله تبارك وتعالى يتي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه lalle shi dan adam idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu ya jarrabe shi ta hanyar ni'imta shi fa akramahu sai ya karrama shi ya bashi dukiya wa na'amahu ya kuma ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman sai ya ce ubangiji na ya karrama ni ya mutunta ni tun da ya bani kuɗi wamma idza mabtalahu amma kuwa idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya jarraba shi da talauci faqadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa ya zama talaka ya zama mara kuɗi fa yaqulu sai ka yana cewa rabbi ahanan sai ka jina cewa rabbi a hana ni ubangiji na ya tozarta ni ya wulakanta ni saboda bai bani kuɗi ba waɗansu kamar ƙura'ul kufa suna tabbatar da ya'un anan faya kolo rabbi a hana ni da sai karanta sai rika cewa ubangiji na ya tozarta ni ya kaskantar da ni ma'ana shi a gurinsa mutunci ko karramawa ta Allah tabaraka wa ta'ala kawai shi ne kudi idan idan mabtalahu idan ya jarraba shi فأكرمه ويكرم شتهنير باشي دوكيا ونعمه ينعم تاشي يذم متم دوكيا ييلوى تامسا سيكدينا شوى وبنجهنا يا كرماني يا متنتاني تندبان كلي amma idan Allah tabaraka wa ta'ala ko ya jarraba shi da talauci sai ya ce ubangiji ya tozarta da ni shi ma'auni a gurinsa wanda yake ba musulmi ba wato shine wato dukiya hakanan waɗanda suke da mummunan tunani ko da a cikin musulmai ne shine wato abin da suke hange shine idan mutum yana da kuɗi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi in kuma ba shi da kuɗi to Allah ta'ala bai karrama shi alhali ba haka bane inna Allah tabaaraka wa ta'ala yace kalla yace a'a ba haka bane ba wai idan ya baka dukiya shine ya mutunta ka ya karrama ka ba ba kuma shine idan ya talauta ka bai baka dukiya ba shine ya wulakanta ka ba Allah ta'ala ce kalla ba haka bane gaba daya ba shine mizani na soyayyar Allah tabaaraka wa ta'ala ko mutuntawar Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya ko kuma ya talauta ka zai iya baka dukiya saboda yana son ka kamar yadda kuma zai iya baka dukiya saboda bayya son ka sakamakon mummuna aiki idan mutum Allah tabaraka wa ta'ala yana da wato hikima wani lokaci mutane kyautata Allah tabaraka wa ta'ala su sai ya ni'imta su da wato ainihin dukiya wani lokaci kuma wato saba masa za su yi kuma sai ba su dukiya ɗin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an qadaqa da a ce mutane za su haɗu akan tariqa wato akan tariqar kafirci kowa ya zama arne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da mun ba su da mun shayar da su ruwa wadatacce inda za su samu ƙarfin dukiya la asqaynahum ma'an ghadaqan li nafsinahum fi Allah tabaaraka wa ta'ala ce dan mu jarraba su cikin dukiyar da zamu ba su inda kowa zai zai zama wato kafiri da sai a ba shi dukiya din ta zama jarrabawa gare su ina wata gani haka da yawa daga cikin magabata suka ce da za su da wato za su hadu akan kafirci to kaga kenan ma'auni ba shine tarin dukiya ba ba wai talauci shine mutumin kwarai ba haka nan kuma ba wai dukiya shine mutumin kwarai ba a'a yanayin aikinka imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala tauhidinka da kuma biyayyarka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai baka matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace kalla ba haka bane balla tukrimuna al-yatim ko din bakka karrama wato miskini a wato maraya baka karrama maraya ta hanyar ciyar da wato ainihin marayu ba za ku ɗauki dukiyoyi ku biyo marayu ba ba za ku ɗauki abinci ku ba wa marayu ba ba za ku tufatar da su ba ku damu da suna karatu ko ba sa karatu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi duk al'ummar da take ba ta damu da ainihin marayun da suke cikinsu ba yace kalla balla tukrimunal yatim a'a ko bakwa karrama wato ainihin bakwa mutunta ainihin miskiya wato yatim ainihin maraya wala tahadduna ala ta'amil miskin Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma wala tahadduna bakwa kwadaitarwa ma'ana bakwa yin umarni ala ta'amil miskin bisa wato ainihin ciyar da miskinai wala tahaddun shine rashin umarni da kuma rashin faɗaitarwa. Menene rashin umarni? Menene rashin faɗaitarwa? Kana tare da wanda ya kamata ka gaya masa cewar ya taimaka wa miskinai. Ina ka ce miskini kuma shine wato marashi talaka. Alhalin yana da halin da zai taimaka amma baka umartarsa idan wanda za ka ba shi umarni ne. A ce ɗanka ne, ƙaninka ne, wane ne ɗinka wanda dai kake da sulɗa a kansa idan ba ka ba shi umarni to kai ɗin ka zanto a uzuri ko kuma abokinka ne ko wanka ko kaza to ba ka kwaɗaitar da shi musamman ma kuma a ce mutum yana da ra'ayin taimakawa al'umma sai ka ga mutum yana ƙoƙarin dakushewa ce sun zo su fa mutane ba a iya musu idan kana yi za a dame ka wannan ba alkhairi ba Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl eh wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli sai Allah tabaraka wa ta'ala yace inna atadna lil kafirina azaban muhina Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗanda suke yin rowa kuma suke umartar mutane da yin rowa suke koya ma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na falala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun yi wa kafirai domin wannan halayya ce ba ta mumine ba mun musu tana don wuta ta wulakantarwa Allah tabaraka wa ta'ala ta kare wala tahaduna ala ta'amil miskin bakwa kwadaitarwa akan ciyar da miskinai waɗanda suke masu gaya wa mutane gaskiya malamai masu yin wa'azi to abin da yake kansu shine ne wato jan hankalin mutane kwaɗaitar da mutane akan su ciyar da marasa shi to waɗanda suke ba wato malamai na Allah ba kullum da musu ya za a yi su a ciyar da su su ba wai a ciyar da mutane ba ba zai ce wa al'umma ku ciyar da marasa shi ba la'alla shi ya shiga cikin marasa shi ne sai dai nemi ne wato a ciyar da a ciyar da malamai kawai a kawo kaza a bada kaza a yi kaza a yi kaza wanda alhali Allahu tabaraka wa ta'ala wato ba shine abin da ya umarni da shi ba abin da ya umarni da shi shine wato a umarci al'umma a kwadaitar da su cewa su rika ciyar da ainihin miskini wala tahaduna ala da'amil miskin baffa umarni a misaciyar da miskinai Allah tabaaraka wata'ala yace wa ta'kuluna turafa akalan lamma Allah tabaaraka wata'ala yace wato kuna ainihin cin turaf kuna wato ainihin cin gado dukiyar marayu akalan lamman Allah tabaaraka wata'ala yace ci matsanancin ci kuna cin dukiyar marayu ci wato matsanancin ci shi ne ku cinye kasanku ku cinye kasansu wannan shi ne akalan lamma a larabci da aka ce lamma ana nufin shi ne haɗo abubuwa ka tattaro ka tattaro ka tara ana cewa lammal ma'u fil haudi idan ruwa ya taru a ɗan kududdufi ko a rami sai a shi ruwa ya taru to idan mutum ya zamto ya ci dukiyarsa ya kuma ci dukiyar maraya sai a ce akala akalan lamman ya ci ci wanda yake na gaba daya ya tattaro ya cinye ko yana cikin gadan ko kuma yana wajen gadan shi dai an ba shi kula da dukiyar marayan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi waɗanda suke cin dukiyar marayu wa ta'kuluna turatha akalan lamma Allah tabaraka wa ta'ala ce kuna cin gado wato ci na gaba ɗaya ku kama cin dukiyar marayu ba tare da lura da cewa me ya halarta a gare ku me bai halarta gare ku ba abin da ya halarta a gare ku shine idan ba ku da hali kuma ga dukiyar marayu da aka bar muku to kwa iya yin kasuwanci domin nema musu karuwa cikin dukiyar kuma kuma ku ɗauki haƙƙin abin da kuka yi na kasuwanci. kamar yadda yake mutum yana raye za ku iya shirya kasuwanci shi ya bada kuɗi kai kuma kana da ilimin wato iya sana'a ɗin ko ilimin iya kasuwanci shi kuma yana da kuɗi ku zauna ku yi rubutu ko ku yi wato yarjejeniya cewa in an samu riba za a raba biyu ko za a raba uku ko za a yi kaza ko za a yi kaza to haka daga cikin dukiyar marayu da aka bar muku su ma idan dai za ku kyautata musu to za ku iya amfani da wannan dukiya wajen yin kasuwanci ko yin wata sana'a ko sayan wani abu wanda za a samu karuwa ta yadda ku za ku ɗauki haƙƙinku na wannan tsayawa da kuka yi akan wannan kasuwanci kuma ku sanya musu abin da ya karu na riba ɗin a cikin wato dukiyoyinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamman kuma kuna son dukiya wa tuhibbuna al-mala kuma kuna son dukiya hubban jamman wato so mai yawa haka halayyar dan adam ne dan adam yana son ya tara dukiya kuna son dukiya kuna son tara dukiya hubban jamman wato so mai yawan gaske alhali kuwa gobe alkiyama duk abin da mutum ya tara sai an masa hisabi akai sai an tambaye shi ta ina ka samo kaza da kaza da kai ji daɗi da shi a gidan duniya da ka sayi abin hawa da ka gina gida da kai gina shago da kai kanti da kai kaza da kai kaza duka sai an tambaye mutum ta ina ka samo kuma ta ina ka kashe amma mutane ba su taka tinta wato yin tintintini akan wannan ba wato hibbuna almala hubban jamma kawai dai ku kuna son dukiya ne so mai yawa kuna so ku tara dukiya ku tara ta wannan shine kawai abin da kuka damu da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla ba haka ya kamata ku zanto ba ku rika san tara dukiya mai yawa ba tare da damuwar ta ina ta zo ba Allah ta'ala ya ce kalla ba haka ya kamata ba idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan aka nike kasa dakkan dakkan wato nikewa bayan nikewa ya zanto duwatsu din nan idan alkiyama ta yi wato zaka ga idan alkiyama ta zo ana kokarin tattaro mutane a fara hisabi zaka ga an nike duwatsu duk wata ƙasa da take da tudu an nike ta an baje ta to wannan yana gwada maka cewa fa alkiyama ta zo yanzu za a yi hisabi yanzu a tayar da mutane za a yi hisabi yanzu tunda kaga duwatsu sun yi flat an nike su sun to gari tudu duk wani tudu da yake kan ƙasa akan duniya an nike shi an baje duk wani hawa da sauka ƙasa ta zanto flat ta zanto bai ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yace idza dukkatil ardu dakkan dakkan idan aka nike ƙasa wato ainihin nikewa bayan nikewa wa jaa rabbuka ubangijinka kuma yazo Al-Hasan al-Basri yake cewa wa jaa rabbuka ana nufin jaa amruhu wa qada'uhu ana nufin wato idan al'amarin Allah yazo hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala yazo shine waja a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka idan yazo da mala'iku sahu sahu ko kuma kamar yadda shi Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya fassara cewa idan al'amarin ubangijinka yazo zaka ga mala'iku sahu sahu idan ka tashi alkiyama Allah tabaaraka wa ta'ala wato zai sako da mala'iku za su yi sahu bakwai mala'ikun sama ta ɗaya sahunsu daban sama ta biyu sahunsu daban har zuwa sammai guda bakwai duka kowanne wato kowanne mala'ikun kowace sama za su so su yi sahunsu daban sai zamto mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala a farfajiyar lahira sun zamto sahu bakwai to kuma wannan saukowar mala'iku din an tayar da mutane an tayar da aljanu to yanzu za a yi hisabi ne waɗanda za a yi hisabin nan su ne mutane da aljanu waɗanda kuma al'amarinsu ya fi zama matsala su ne mutane ga mala'iku suna halarce idan aka ce za a yi wani hukunci a duniyance misali sai aka ce ga matakan tsaro ga sojoji an jera su ga ‘yan sanda ga kaza ga kaza ga kaza lalle wannan yana gwada maka cewa wannan hukuncin da za a yi na da tsananin gaske a ce an kawo sojoji an girki kai ko kotu ce ake zaman kotu kada ce ai sai da aka kawo sojoji mota biyu yan sanda mota biyu an kawo immigration mota biyu an kawo civil defense mota biyu an kawo kaza an kawo kaza wannan yana gwada maka me wannan shari'ar wata ta daban ce akwai tarki'i cikin sha'anin amma ba dan haka ba me ya kawo waɗannan jami'an tsaro ga ainihin kotu to gobe alkiyama fa za a sauko da ainihin mala'iku ne za su zo farfajiyar lahira sahu-sahu saboda za a yi hukunci yanzu kotun Allah tabaraka wa ta'ala ce za a yi hukunci suwa za a yi hukuncin su ne mutane tsakankaninsu mutane tsakankaninsu da mahalicinsu mutane tsakankaninsu da aljanu da aljanu tsakankaninsu da kuma tsakankaninsu da mahalicinsu subhanahu wa ta'ala shine Allah tabaaraka wata'ala yace wada'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu lalle wannan yinin alkiyama ne wannan yinin wancan cin dukiyar maraya da kuke yi wa taquluna turasa akalan lamma kuna cin dukiyar maraya ci matsanancin ci to a lokacin za ku yi nadamar wannan aiki kuma wa tuhibbuna almala hubban jamman kuna san tara dukiya san tarawa mai yawa to a lokacin shi ma kuma al'amarin zai bayyana nadama ce ko kuma alkhairi ne a gare ku wato yin da Allah tabaraka wa ta'ala zai zo mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala za su zo farfajiyar lahira Allah tabaraka wa ta'ala yace waji'a yawma idhin bi jahannam a wannan yini za a zo da wutar jahannama za a zo da wutar jahannama za a ajiye ta wato a gefen al'arshi kaga yanzu al'arshi yana can saman saman a saman duniya akwai sammai guda nawa sammai guda bakwai a saman sammai guda bakwai kuma ruwa ne subhanahu wata'ala a saman sama can ruwa ne kaga a sama fa to ruwa ne a sama to saman saman ruwan kuma kursiyu ne saman kursiyin kuma al'arshin Allah tabaraka wata'ala to haka tashi alkiyama Allah tabaraka wata'ala zai wato sako da al'arshi sai a kawo wutar jahannama sai a aje ta a gefe an rawato daga ibn abbas a ibn mas'ud yake cewa za a zo da wutar jahannama tare da ita akwai kafafu ko tayoyi ko ababen riko guda dubu saba'in kafafun da suke jikin wutar jahannama ko malkar wutar jahannama guda dubu saba'in yake cewa kuma kowace marika ko kowace kafa akwai mala'ika guda dubu saba'in ya jurunaha suna jan wutar jahannama saboda girman wutar jahannama mala'ika guda ɗaya fa zai iya ɗaukar duk duniya ya juya ta ya kifar da ita kamar za ka ɗaukar wayar ka ta hannunka ka kifa ta ka juya ta inda kake so to mala'ika zai iya ɗaukar duniya gaba ɗaya da abin da yake ciki ya juya ya kifar da ita kaf To, amma waɗannan mala'iku su ne suke jan wutar jahannama a jikin taya ɗaya guda dubu saba'i. To, kuma ƙafafun guda dubu saba'i, subhanallah. Lalle wannan halitta tana da girman gaske, wato lalle wuta ba ƙarama ba ce ba. Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu daga azabar wuta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, waje a yau mai izin bi jahannam. A wannan yini za a zo da ainihin wutar jahannama duka wanda ya ga wutar jahannama lalle sai ya firgita lalle sai ya tsorata ko da wutar duniya idan aka hura ta yi garwashi ta haɗu za ka ga in ka fara tunanin wutar lahira za ka ga ka fara jin tsoro wannan fa wutar duniya ce za ka firgita kamar irin ofin da ake dafa ake gasa biredi ko inda mahauta suke gasa nama idan ka ga wutar sai ka ji ka fara tsorata in ka kalli wannan jan wutar ko murhun gidanku ne idan ka kalli wuta inda kana da tunani ya kamata ka cina wutar lahira to wutar lahira fa ta fi wannan zafi wannan ba komai bace akan wutar lahira Allah tabaraka wa ta'ala ka kare Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma idhin yatazakkaru al-insan a wannan yini ne dan adam zai wa'azatu zai fara tuba sai fara tunanin ya aka yi a duniya bai yi kaza ba yawma idin wato a wannan yinin da za a zo da wutar jahannama wanda daga cikin malamai yake cewa wutar jahannama wannan wato wannan mala'ika guda 70 so 70 da za su rika jawo ta a hakan fata jasu su jata ne kamar za ta kwace ta yi kan halittu gaba ɗaya ta fara marmashe su suna janta suna jansu saboda nauyinta kawai saboda ƙarfinta Allah tabaraka wa ta'ala ce a wannan yinin ne idan ɗan adam ya ga wuta can fa an kawo ta ce an zo da wuta idan aka yi taro a gidan duniya ana jiran a kawo wani abu to lokacin da aka kawo wani abu za ka ga hankulan mutane daga nan su ya koma zuwa ga wannan abin da ake jira sai ko masallacin idi ne lokacin da limami ya zo za ka ga mutane ganin su ya koma zuwa ga ainihin limami ga mota ta zo za ka ga an koma ko motar liman ce ko kaza ne ko kaza ne don haka tashi alƙiyama ana zuwa da wutar jahannama to ƴan adam za su shiga taitaye su shine Allah ta'ala ce yawma idin yatazakkaru al-insan a wannan yini ne dan adam zai wa'azartu zai kuma tuna yaya aka yi a gidan duniya ya yanayin aikin sa yake yayi sakaci ko ya kafin ba kafin fa a auna masa tukunna ba Allah tabaraka wa ta'ala yace dan adam zai wa'azartu zai tuna wa anna lahu dhikra to yanzu kuwa wannan tunani da yayi da wannan wa'azi da ya azartu yanzu wa anna lahu dhikra yaya wannan tunani ko wannan wa'azatuwa za ta masa amfani a lokaci ya riga ya kula ana yin tunani ne a gidan duniya kaga cewa ina kai sakaci ya tazakkaru insan wasu suna fassarawa ya tazakkaru insan ma'ana dan adam zai fara tunanin yana ganin wutar jahannama zai fara tunani yaya a duniya yayi sakaci zai fara tunanin gangancin da wasu kuma suna fassara ya tazakkaru insan dan adam zai wa'azartu yana ganin wutar jahannama zai fara daukar wa'azi wa'azin da aka masa a gidan duniya shi ya ubangiji mun tuba ni duk abin da nake mummuna ya Allah na tuba na daina duk abin da ake ce mun na bari na bari din nan ya ubangiji na daina to a lokacin kuma ba zai amfani ba an riga an tashi alƙiyama duk wanda zai tuba zai tuba ne yana raya a gidan duniya in mutum ya riga ya mutu an riga an rufe kofa an riga an rufe maka kofa baka isa ka tuba ba gobe alƙiyama maka amfani shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa anna lahu dhikra yaya wannan tunani ko wannan wa'azi yanda ya kama tuba zai masa amfani zai masa amfani na'am يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
حياك الله الله تبارك وتعالى yace yaqulu ya laitani dan adam din zaka je yana cewa a farfajiyar lahira idan ya ga wutar jahannama yaqulu sai ka je yana cewa ya laitani ya kaito na qaddamtu li hayati ina ma na gabatar wa rayuwata ta lahira qaddamtu li hayati ay qaddamtu الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة ina ma na gabatar da alkhairi da kyakkyawan aiki saboda rayuwa ta lahira gobe alkiyama din idan mutum ya ga an tashi alkiyama fa sai ce ina ma na yi kyakkyawan aiki kashi na yi sakaci duk wa'azin da ake yi din nan ina ma na ɗauka ka duba a lokacin fa duniya a cikin sauƙi ne zan gyara amma na ƙi gyarawa Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu da irin wannan nadama din Allah tabaraka wa ta'ala yace fa yawma idin a wannan yini din wato a yinin alkiyama la yu'azzibu azabahu ahad ba wanda zai yi azaba irin azabarsa ba wanda ya taba azabtar da wani bawa a gidan duniya irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da ainihin kafirai zai azabtar da ainihin masu masu sabansa فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا ينفق وثاقه احد hakanan babu wanda yake iya yin wato ba wanda ya iya dauri irin daurin Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda za a ce ya iya dauri ya iya azabtarwa ya iya kaza to bai kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ba irin abin da zai wa kafirai irin abin da zai wa mujrimai masu saba masa subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu Allah tabaraka wata'ala yace ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai wacce kike nitsatsiya irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda da ladan da zaki samu wanda za a baki mardiyatan kuma kina abar yarjewa an yarda da ke ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai wacce take nitsatsiya ma'ana bayan Allah na kwarai kenan mu'minai duk wanda yake na da imani zaka samu yana da nutsuwa sabanin wanda yake bashi da imani a cikin musulmai kuma waɗanda suke bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga su ta sha bamban da wanda suke yan bid'a wanda suke yan harguwa za ka samu kullum cikin wato imuwa suke da rikici ya za a yi ma idan an yi taro ma a riƙa yin hayaniya to shi ne taro ya taro a riƙa yin ihu ana yin kiɗa ana magana da ƙarfi ka wannan ba musu ba ce to ran mumini Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai wacce take nitsatsiya idan bawa zai mutu kamar yadda yake cikin wani dogon hadisi za a aiko mala'iku zuwa gare shi domin karɓar ransa tare da wannan mala'iku akwai mala'ikar ɗaukar rai tare da shi kuma akwai kwamitin ɗaukar rai daga cikin mala'iku duk wanda zai mutu zai ga wannan kwamiti na mala'ika ɗin na mala'iku amma idan ka ga mala'iku baka isa ka ba da labari ba domin taka ta riga ta ƙari amma duk wanda ya mutu ya ga wannan mala'iku amma ba zai iya gaya wa ɗansa ko babansa ko ƙaninsa ko abokinsa a kana ganin su taka ta ƙari ba da kuma duk wanda ya mutu ya gani idan suka zo ɗaukar ran mumini kamar yadda hadisi ya bayyana za su taho da wani kyalle na cikin aljanna da wani turare mai kamshin gaske za su ce da shi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai nitsatsiya ya ayyatuhan nafsul tayyiba ya ke wannan rai tsarkakakkiya ki fita zuwa ga yardar ubangijinki da ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisin cikin ma'anarsa yake cewa sai su dauki ran cikin sauki yan wato mala'ikan ya dauki ran domin shi kadai yake iya cire rai a jikin duk wata halitta yana cirewa gurgurdan iftawa ido ba zai fi ba sauran mala'ikun za su karba daga hannun wannan mala'ika su sanya shi cikin wannan kyalle na cikin aljanna sai su tafi da shi zuwa ga sama suna zuwa ta sama ta daya sai mala'iku su tambaya wannan wace rai ce haka tsarkakakkiya mai kamshi haka sai mala'ikun su ce wane ne dan wane sai su masa addu'a ta alkhairi sai a wuce da shi zuwa ga sama ta biyu idan an je sama ta biyu su ma su tambaya haka su gaya musu su ma su masa addu'a har sai an je wato saman sama ta bakwai gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da su kuma yar masa da ransa zuwa wato cikin ƙasa zuwa jikinsa lokacin an sanya bawa kuma a cikin kabari sai a dawo maka da ranka sai ka tabbatar fa lallai fa al'amura sun yanke da gidan duniya yanzu kai ne a cikin kabari ba komai a jikinka sai wannan farin tufafin kawai yanzu ka mutu to yanzu aikin da kai a gidan duniya shine zai yi tasiri a cikin wannan rayuwa ta cikin kabari Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu kyakkyawan kashi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai wacce kike take nutsatsiya irji'i ila rabbiki kuma zuwa ga ubangijinki za a karbi ran a mayar da shi zuwa ga ubangiji Allah tabaaraka wa ta'ala radiyatan mardiya kina yardajjiya yardajjiya ma'ana radiyatan ana nufin kina mai yarda ma'ana abinda za a baka na lada zaka ji ka gamsu lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya maka kyauta za ka ji ka gamsu gamsuwa kuma abin da ake nufi da ita shine mai makura wajen yarda shine ake nufin radiyatan wato kina mai yarda da abin da za a baki na lada mana bawa zai ji ya gamsu lalle sallar da muke cikin jam'in nan Allahu tabaraka wa ta'ala ya karba wannan ladan lalle bawa zai ji lalle na gamsu Allahu tabaraka wa ta'ala ya mun ni'ima marbiya kuma kina a bar yarjewa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya yarda da ke kenan na matan gane wannan wato abin da za a gaya wa ainihin mutumin kirki kenan mutumin kwarai kenan idan wato Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa ko ya zo karɓar rayuwarsa mala'iku suka zo karɓar rayuwa sai a gaya mutum wannan rai nutsatsiya saboda imani yana sanya nutsuwa da sanin ya kamata wato ainihin a zuciyar ɗan adam amma rashin imani kuwa za ka ga rashin ya kamata wato ya yi yawa da rashin nutsuwa da hausin ya yi yawa a ciki saboda rashin imani ne zai sa wani ya kashe wani to wanda ya kashe wani kuma za a samu babu nutsuwa rashin imani ne zai sanya mutum ko kuma rashin yawansa ko rashinsa gaba ɗaya ko kuma rashin wato gwaɓinsa ya sa mutum ya rika ɗaukar kayan wani za ka samu mutum yana sace-sace za ka samu ban shi da nutsuwa domin duk lokacin da ake maganar cewar za a tsananta tsaro za ka samu hankalinsa a tashe ki ko ya faɗa ko ya faɗa ba saboda bashi da kyakkyawan halayi ana tsine wanda suke barayi za ka samu abin yana damun su saboda me saboda shi ya san shi mai laifi ne bashi da nutsuwa haka lamarin yake fa wanda yake sassaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saɓawa wato sunnarsa to bashi da nutsuwa shi ma musamman kuma wanda yake kafiri gaba ɗaya ma bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan wannan dama babu nutsuwa kwata kwata ka kalli mutum idan ya rayu cikin kafirci ya zo ya tsufa Allah tabaraka wa ta'ala bai karɓi rayuwarsa da wuri ba ka jira in ya tsufa ka gani zai ci duk wanda yake bashi da imani duk wanda yake ba musulmi ba idan shekarun suka suka tafi za ka shi a rigide wani iri za ka ganshi saboda bashi da wannan mai kara da umanina ta ainihin imani ɗin Allah tabaraka wa ta'ala yace fadkhuli fi ibadi za a ce da wannan bayi na kwarai fadkhuli fi ibadi wato ku shiga ki shiga cikin bayina na kwarai ki shiga cikin bayina na kwarai wadkhuli jannati Allah tabaraka wa ta'ala zai ce da ainihin wato wannan bawa din wadkhuli jannati ki shiga cikin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda za a gaya wannan. Rai mai tsatsiya za a ce da ita shiga cikin bayina na ƙwarai, ki shiga cikin aljannata. Wannan ya gwada cewar ranar alkiyama kamar yadda ayoyi da yawa suka bayyana, mutane za su zamto zumara, wato tawaga-tawaga ne. Mutanen ƙwarai za a su da mutanen ƙwarai kamar yadda mutanen banza su ma za a su da mutanen banza ko da kuma ba zamani ɗaya suka yi ba ko da kuma ba gari ɗaya suka rayu ba ko da kuma ba ƙabilar su iri ɗaya bace kuma ko da ba garin su wato ko ƙasar su ma ɗaya bace ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ce da rai ne tsatsiya ki shiga cikin bayina cikin bayina na ƙwarai cewa bayina wannan kadai yana gwada Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da wannan bayi domin idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai bawansa ne to lallai ka zanto wato mutumin kwarai babbar damuwar bawa ma tukunna Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe ka a matsayin bawa din ma'ana bawa da ma'anar me bawa na kwarai shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi irin sa annabi ayyub wato da sauran annabawa cewa bayina ne yace ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da wannan bawa lalle shi mai yawan mai da al'amuransa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala komai ya faru sai mai da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu tabaraka wa ta'ala yana da bayi na kwarai in an tashi alkiyama duk na kwarai za a shi da bayi na kwarai duk na banza shi ma kuma za a shi da irin ya nasu ya nasu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu wadkhuli jannati ki shiga cikin aljanna an rawaito wani asar daga sa'id dan jubair yake cewa sa'id bin jubair yake cewa abdullah dan abbas malamin sa kenan yake cewa abdullah dan abbas ya mutu ne a ta'if wato a can ta'if wato a kasar wato kasar saudiya kenan yake cewa ya rasu a ta'if yayin da yake cewa shi sa'id bin jubair yake cewa ni na halarci jana'izar Abdullahi ɗan Abbas, ji shi wannan ɗalibi nasa. Da ya faɗi abin da ya faɗa na zuwan wani tsuntsu yake cewa muka ji a gefen ƙabarin Abdullahi ɗan Abbas an karanta ya ayyatu hannafsul mutuma inna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي yace haka muka ji an karanta wannan aya a gefen kabarin su kuma gonde karanta ayar radiyallahu anhu wa arda a gefen kabarin Abdullah Abbas Sa'id al-Anjubair yace muka ji an karanta wannan aya ya ke wannan rai nitsatsiya koma zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da abin da za a baki na lada kuma an yarda da ke ki shiga cikin bayina na kwarai ki shiga cikin wato cikin aljanna ta yace haka muka ji an karanta ayan nan a gefen kabarin Abdullahi Abbas ba mu ga kowa ba wannan sune bayin Allah na kwarai kin na batanga yanzu idan a yanzu ne aka ce wannan abin ya faru da an samu matsala ko shakka ba da an samu matsala za a kuma bauta masa ya ta zuwa kabarin ana bauta ana roƙonsa na batangani sau da ka da wannan maka zo ƙarshen wannan sura kuma ba mun ci ne rage ma a cikin lokaci insha Allah tabaraka wa ta'ala wato zama na gaba za mu tashi farkon sabuwar sura wato suratul balad muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai na fassara mana daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma nayi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta min ya ubangiji ka ji kan iyayenmu ka sanya kaburburan su ya zanto dausi daga cikin dausin aljanna ya ubangiji wanda suke raye cikin iyayenmu Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su da imani ka sa su da kyawun karshe mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu shiga da imani Allah ta azurta mu da kyawun karshe misali in akwai tambaya sai kira sallah sai in kuma bawa ko sai addu'a kira sallah da sallah na mutum da fasa dan da kuma kira sallah ne sai ba su tambaya
الله أكبر